بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama haduwa a wannan masallaci na Bangazi a wannan yammaci na Litinin 14 ga wannan wata na Sha'aban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 444 wanda yau majalisi ne na tafsirin alkur'ani mai girma yau da ikon allah da yarda shi za mu tashi a cikin suratul ma'arij wadda suratul ma'arij sura ce makiya da take da ayoyi 44 mai Allah madaukakin sarki ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi' sa'ala sa'ilun mai tambaya yayi tambaya bi'azabin waqi' dangane da azaba waqi'un mai afkuwa wannan haka jumhuru suka karanta shi da bayyana hamza sa'ala sabanin nafi' da ibnu abi amir su kuma sun karanta shi da sala sa'ilu ina fata mun gani idan ya kasance sa'ala da yi ma hamzakin bayyana ta sai ya kasance mai tambaya ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da azaba wadda za ta afko wannan kafirai ne suke ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama tambaya ta izgili wai azaban nan da kake ce mana za ta afko yaushe ne za ta afkuwa kana gaya mana cewa idan muka kafirce mu Allah muka kimi imani muka dage akan haka azaba za ta same mu nan duniya kuma azaba za ta same mu gobe alkiyama yaushe ne wannan azaba kamar yadda Allah madaukakin sarki ke bayyana haka a cikin wasu ayoyin na daban na alkur'ani mai girma wa yasta'jilunaka bil azab suna neman gaggauto musu azabar da kake musu alƙawarin cewa za ka samu wanda suka kafirce mu Allah madaukakin sarki yaushe ne wannan azaba ke wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin haka zaka ji sana cewa wai yaushe wannan alƙawarin yake na cewa idan muka kafirce mu Allah za a azabta mu in kuntum sadiqin in har da gaske kuke abinda kuke da'awa cewa za a azabta da mu gaskiya ne to shine nan Allah sai yake bayyana mana farko wannan sura tambayar da kafirai suke ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin na izgil sa'ala sa'irun bi azabin waqi wasu malamai suka ce sa'ala daidai yake da da'a da'a da'in kenan mai roƙo yayi roƙo yayi addu'a dangane da azaba mai afkuwa imana suna roƙon Allah cewa ya sabkar musu da azaba in har da gaske annabi yake shi manzo ne daga Allah ko ko in har da gaske alqur'anin da aka turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da gaske ne daga Allah madaukakin sarki kamar yadda Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da hadisi hadisin Anas dan Malik Abu Jahal yake cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi adhabin alim Abu Jahal yace ya ubangiji idan da gaske alqur'anin nan da gaske yake daga wurinka ne to to ka sabkan mana daga da ruwan duwatsu daga sama ko ka zo mana da azaba mai radadi kaga wannan duk abin da kafirai ne suke ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda izgil to wannan azabar da suke roko waqi'un tabbat za ta zo ta abku kamar yadda suke inkaranta to za ta zo ta abku lil kafirina ga wanda suka kafirce ma Allah laysa lahu dafi babu wani wanda ya iya ije wannan azaba ga kafirai lokacin da Allah zai azabtar da su min Allah dhil ma'arij wannan azaba daga Allah ne madaukakin sarki dhil ma'arij ma'abucin al ma'arij al ma'arij jam'i ne na al ma'arij yana al mas'ad matattakala hauhawa da za a yi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki subhanahu wa ta'ala shi yasa mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala sukan hau sama wurin Allah maɗaukakin sarki kamar da ayar gaba za ta bayyana ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilai mala'iku sukan hauhawa war ruhu da mala'ika jibril ilaihi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kenan ar-ruh ko ya kasance mala'ika jibril ko ya kasance rayuwa ta masu imani idan ya kasance mala'ika jibril ne sai ya zamanto min babi atfil khasi al'am an jingina alkhas ne al'am keɓantacce a kan gamamme ta'arujul mala'ikatu kaga yi mala'ika jibril ne daga cikin mala'ika amma sai aka keɓance shi don nuna girmansa da darajar sauran Allah maɗaukakin sarki mala'iku sukan hauhawa war ruhu tare da mala'ika jibril ilaihi zuwa ga Allah madaukakin sarki ko ya kasance mala'iku sukan hauhawa war ruhu da rayuwa ta masu imani ilaihi zuwa ga Allah madaukakin sarki kamar yadda Imam Bukhari da Imam Muslim sun fitar da hadisin da ke nuna cewa rayuwar mumini mutunan kwarai idan ya mutu akan hau da ita sama mala'iku za su ɗauki ran wannan mai imanin su hau da ita sama ta duniya idan san je sai su nemi a buɗe musu sai a buɗe musu sai a dinga cewa wagga wace irin rayuwa ce ko wace irin rai ne wani irin rai ne mai kamshi haka sai a ce ai ran wane ne dan wane su ambace shi da mafi soyuwar sunan shi a nan gidan duniya wane ne dan wane haka za su je sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu har zuwa sama ta bakwai ana ta mishi addu'o'i game da rayuwar nan tashi mai kyau wadda ya a nan gidan duniya kenan ya kasance rayuwa ko ta masu imani ko kuma mala'ika jibril fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana a cikin yinin da gwalgwadan wannan yinin idan za a yi tafiya haccan shekara 50000 ne kenan su mala'iku da rayuwar mumuni Allah zai sauƙaƙa su je da wuri a cikin ƙanƙanin lokaci amma wasu wanda ba su ba idan suka ce za su je wannan wurin za su yi tahiyar shekara dubu hamsin fasbir sabaran jamila da haka kai manzan Allah ka yi haƙuri haƙuri mai kyau haƙuri mai kyau shi ne haƙurin da baya tare da kai kuka zuwa ga wani Allah maɗaukakin sarki ka haƙura game da abin da suke maka na izgili ka haƙura akan abin da suke maka na ba'a da ababen da ke ba daidai ba ne innahum yarawnahu ba'ida su kafirai yarawnahu suna ganin yinin tashin alkiyama ba'idan wani abu ne wanda ba zai faru ba shi yasa suke ganin nisan shi wani abu ne wanda san ba zai faru ba wa narahu qariba mu kuma su Allah madaukakin sarki muna ganin shi abu ne kusa wanda zai zo ya faru wanda ko shakka babu game da faruwa shi sai Allah ya ce yawma takunu as-samaa'u kal-muhl wa takunu al-jibalu kal-'ihn ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينصره كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى ألا يتشي يوم تكون السماء كالمهل ranar da sama za ta kasancewa kalmuhul kamar narkakken abu duk ƙwarin saman nan da ƙarfinta za ta zo ta koma kamar narkakken kitse da yake narkewa yadda ya sha zafin wuta ko rana wata kunun jibalu kal'ihin duwatsu kuma su kasance kal'ihin kamar auduga ko kuma kamar kada kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana cikin suratul qari'a al-qari'atu mal qari'a wa ma adraka mal qari'a yawma yakunu an-nasu kal farashi mabthuth wa takunu al-jibalu kal ihn al-manfush a wannan rana duwatsu za su kasancewa kamar al-ihn kada ga tanan babu yauni da tarafi haka haka duwatsu za su kasance yadda yadda suke da karhi yadda yadda suke da kwari haka za su kasance gobe al-qiyamah wala ya tsalu hamimun hamima a wannan yinin masoyi ba zai tambayi ina masoyinsa yake duk wani makusanci ba zai tambayi ina makusancinsa yake ba yubassarunahu kuma suna ganinsu yubassarunahum wannan kama amsa ce game da wata tambayar da ake kaddarawa wai me yasa masoyi ba zai tambaya game da masoyinsa ba shin ba su ganin su ne sai Allah ce yubassaru na a'a suna ganin su kowa na ganin kowa kowa ya san kowa sai dai a wannan yinin kowa abin da ya sha mushi kai ya sha mushi kai yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ko li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'nun yughni kowa da abin da ya dame shi kowa da abin da ya sha mushi kai يود المجرم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم إذن ببني أو أن الرانا كافر زي قورتي يسو إناما دا أتي يفنشي كنشي أو أن ينم ببنيه دا آئنش يبا دا آئنش أمت إن فنسا دا كنش بزا أزبتد شبا وصاحبته وأخيه يفنشي كنش تهنيا ماتن سكوما تسا وأخيه دا أم وانسا wa fasilatihi allati tuwe da kuma kabilarsa ko kuma danginsa wanda suke ba sa kariya a nan duniya wa man fil ardi jami'an thumma yunje sannan kuma zai gorace ina ma da ya bada wanda ke ƙasa gaba ɗaya na mutane da aljanu thumma yunje sa'annan a tsiratar da shi ba za a azabtar da shi a wannan yinin haka kafiri zai gorace ya so ma ina ma da ya fanshi kanshi ta hanyar ba da 'ya'yansa ko matansa ko ‘yan uwansa ko kuma danginsa da ƙabilarsa ko mutanen da ke cikin ƙasa gaba ɗaya matuƙar za a tsiratar da shi ba zai shiga wutar jahannama sai Allah ce kalla ba zai taɓa yiwa ba abin da yake gori abin da yake ƙaunar ya faru na ya fanshi kanshi ta hanyar ba da mutanen ƙasa gaba ɗaya hakan ba zai faru ba inna halaza lalle wutan laza tana nan tana dakon shi tana jaraj nazza'atan lishawa wuta ce wadda take yayi fata kai kuma take yayi fata sauran gabbai kamar hannu da kahahuwa dan ashawa jam'i ne na shawatun wanda idan aka ce shawatun ana nihin gaɓoɓin mutum wanda ba makisa ba an gane ko amma hannu da kahuwa wannan wuta gobe alkiyama tana talifa ta kai da kuma hannaye sannan kuma da ƙahuwa sannan kuma Allah ya mayar da su kamar da suke ta ƙara ƙona su ta ƙara lallasa su naza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wannan wutar tana kiran man adbara wanda ya bada baya game da yin da'a ga Allah madaukakin sarki wa tawalla kuma ya nisanci littafin Allah ko ya ba da baya bai karɓi littafin Allah maɗaukakin sarki wa jama'a fa'au'a ya tara dukiya ya taskance ta baya tallafi da ita baya sadaka da ita baya taimaka ma mutane da ita yana kaga abin zarge ne Allah ya baka dukiya ka taskance ta kawai shine wa jama'a fa'au'a ko kuma wasu malamai suka ce wa jama'a ya tara dukiya ta kowace irin hanya ba ruwan shi da nura da cewa wannan dukiya ta hanyar halal ce ko ta hanyar haram ce shi dai gurin shi ya tara ya kamo suwa ne a ce kwantikin shi yanzu miliyon kaza ne ko miliyar kaza ne a ce ya mallaki gida kaza ko mota kaza ko abin da ke kaza na kaddarori na dukiya haka kawai shi ne gurin shi baya la'akari ta wace hanya wannan dukiya ta same shi waye kai yawan irin waɗannan mutane a yau rayuwar da muke ciki galibin mutane su suke su tara ba ruwansu ta wace hanya dukiyar za ta su na fata mun gani in dai sun tara to kawai yaki haram ce yaki halal a ku wannan abu ne mai muni wanda zai sa mutum ya azabtu da duke shi gobe alkaya wa jama'a fa'au'a ya tara dukiya fa'au'a ya taskance ta yi tare ta wuri guda baya tallafa ma mutane ta sai Allah ya ce
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم والذين هم من عذاب ربهم مشركون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون Allah ce innal insana khuliqa halu'a lalle shi mutum an halicce shi ne halu'an halu'an mai yawan kwadai mai tsananin kwadai na samun alkhair mai nuna kuma kasawa da gajiyawa yayin da cuta ta shafe shi shine halu'a saboda siga ce ta mubalaga daga hala'a ne hala'a shine mai yawan kauna alkhair mai yawan san abin alheri ya same shi sannan mai yawan kuka da jaje yayin da sharri ya shafe shi idza massahu sharru jazua idan sharri ya shafe shi jazuan sai ya yawaita kuka ya yawaita kasawa yayin da sharri ya shafe shi nan sharri sai ya kasance kenan kamar talauci ne asara ce rashin lafiya ne duka wasu nau'i'ikan ababen da za su shafe shi na rashin jin daɗin rayuwa shi ake nufi da sharri idan sharri ya same shi sai kaga jazu'an ne yana nuna kasawa yana nuna yawan kuka yana nuna yawan damuwa wa idza massahu alkhairu manu'a idan kuma alkhairi ya shafe sa sai zamanto manu'an ne mai hanawa ne mai kamewa ne baya ba kowa baya ga kowa haka ɗabi'an mutum take haka Allah ya halicci mutum sai dai Allah bai so mutum ya kasance akan wannan munanan ɗabi'u ba ina fata mun gani dukkan dangin alkhairi idan ya same shi sai ka ga yana shiru yana ke aka samu riba cikin kasuwa ba mai labari kuɗi san haɓaka san yawaita ba mai labari amma da an samu matsala kaɗan cikin harkar kasuwa shi kowa sai ya sani ajiye an samu matsala kasa dukiyar nan tamu da maka odata daga wuri kaza an tara mota an kwace kaya motar ta haɗe min yi asarar kaya wallahi ba mu ma riba cikin wannan al'amar kaza da kaza kullum koke yake amma in alheri ne sai ka ji shuru kamar ba ya samu kwami haka ku haka tabi'a mutane take in ya samu riba kuɗi suka hauhawa ba za ka ji kwami ba shi yasa kullum da ka tambayi mutum ya ake sai ce shiru ne wallahi shiru ne kawai ana samun samun ba a faɗa akwai ƙaramcin godiya cikin abin da suke samu na dukiya wanda in Allah ya yawarta maka ya baka alherin duniya ya baka dukiya da arziki ya kamata ka gode ma Allah cikin wannan dukiyar da Allah ka kuma abin da ke nuna ka gode ma Allah cikin abin da ya baka na dukiya ka yawaita ciyar da wannan dukiya kar ka yi sakaki wurin fitar da zakkar wajibi a cikin dukiyarka bale abin da ya shafi tallafa ma makusanta iyayenka danginka da sauran 'yan uwa da miskinai da mabukata da kuma wanda suke kan fatauci wanda guzurin sa ya yanki ya zama to kana tallafa da abin da Allah ya baka na dukiya ina fata mun gane kar ka kasance mai irin wannan halaye guda biyu in sharri ya shafe shi sai ya nuna kasawa ya dinga kuka idan kuma alkhairi ya same sa sai kame baya tallafawa baya bada haka Allah ya halicci dukkanin mutane akan wannan ɗabi'a illal musallin sai mutanen da ke kiyayin sallah sai masallata su kaɗai za ka samu ba su da irin wannan halaye masu muni na yawan kuka yayin da shar ya shafe su da kamewa yadda suka samu alkhairi alladhina hum ala salatihim da'imun sune waɗanda ala salatihim akan sallolinsu da'imuna suna dimanta yin sallolinsu ba sa sakaki game da sallolinsu salloli na farilla da Allah ya wajabta musu ba sa sakaki game da su babu wani abu na rayuwar duniya da zai shagaltar da su game da sallolinsu ina fata mun gani su ne allazina hum ala salatihim da'imu rijalu la tulihim tijaratun wala bai'un an dhikrillahi wa iqamis salah ba sa wasa game da sallolinsu walladina hum fi walladina walladina fi amwalihim haqqun ma'lum waɗanda game da abin da ya shafi dukiyoyinsu haqqun ma'lum akwai haƙƙi sananne malamai suka ce haƙƙi sananne nan abin da ake nufi shine zakka ba su wasa da zakka zakka ta dukiya zakka ta dabbobi zakka ta cimaka na abin da suka samu na noma da makamantansu ba sa sakaki suna cirewa kuma suna ba wanda ya cancanta a ba ba sa sakaci wasu malamma suka ce ana nufin suna sadaka da abin da shafi dukiyoyinsu ko da ba zakka ta wajibi suna ƙoƙarin ciyar da dukiyoyinsu wurin tallafa mu addinin Allah suna ƙoƙarin ciyar da dukiyoyinsu wurin tallafa ma makusantansu da mabukata fakirai da miskinai da wanda suke kan fatauci wanda su guzarin su yake suna ƙoƙarin ciyarwa a cikin dukiyoyinsu lissa'ili sukan ba mai tambaya wanda ya kasa hakuri yace ku taimaka mini ku tallafa mini sukan bashi wal mahrum haka sukan ba wanda ya ki tambaya yana da bukata mai talauci ne abin da yake samu bai ishe shi sarrafa rayuwar shi da 'ya'yan shi da karatunsa da makamantansa haka ba amma baya tambayar mutane to irin shi ma sai a tallafa mishi ina fata mun gani kenan dukiyoyinsu suka raba su lissa'il ga wanda ya ce a bashi a taimaka masa a tallafa masa wal maharo da wanda ya ki neman a tallafa masa tare da cewa yana da bukata a tallafa masa mun san mutane kala biyu ne akwai wanda irshi ya ce sa ya rasa abin rayuwa baya iya yin hakuri dole sai ya dinga bin mutane ɗaya bayan ɗaya na ce ku tallafa ku taimaka mini ga halin da na kasance duk da wannan bara da neman tallafi da yake yi akan yi shi ne bisa ga darurar da ta same ka in ta biya sai ka daina ina fata mun gane to akwai masu tambaya idan suka samu kansu cikin kunci da damuwa akwai wanda ba sa tambaya kuma su suka hiyawa cikin al'umma annabi ba su tambaya tare da cewa su mabukata ne ina fata mun gani ba duk wanda baya roƙo bane ba mawadaci wani mabukaci ne in ka gansa zaka yi tsammanin mawadaci ne saboda baya roƙo an gane ko kenan irin su ma sai ka tallafa musu nawa ne yau a cikin al'umma annabi suna aiki ma'aikata ne ma na gwamnati balle ma a ce mushanni masu karantarwa za ka same su mutane ne talakawa albashin da suka mallaka bai wadace su karan kansu bale abin da suka mallaka na 'ya'ya da mataye ina fatan kun gani yanan in za ka fidda zakka kar ka manta da irin waɗanda har ka dibin mushe ne nawa ne ake ba mushe a wata nawa ne ake ba shi a kaddara ma jika ɗari ce don yayi wahala ya wuce jika ɗari inda ba matrikil gare shi to mai ɗaukar jika ɗari a wata yana cikin gidan hayar da bai kasa jika talatin ba yana da mashin da yake sabko da shi ya je boko ya dawo don karantar da 'ya'ya nawa zai sha na mai wurin tafiya da dawo abincin iyalin shi nawa za su ci a wata sannan batun jin daɗi ma ka bar shi dan shi ba daga cikin wanda za su morewa a rayuwa su ci daɗi su more baya daga cikinsu don idan ya more za a wahala albashin da ke hannun shi bai wadace shi ba sannan ka duba yana da iyaye yana da dangi makusanta sannan ga 'ya'yansa da ya haifa ga karatun 'ya'yansa da sai ya zuba kuɗi su je makaranta su dawo jikka ɗari mi za ta barkata mishi amma duk da haka jikka ɗari yake ɗauka amma a idanun mu mu 'yan nijar khasatan idan aka ce wannan ma'aikacin gwamnati ne kawai wadatacce ne ba gaskiya bane wallahi ba gaskiya bane nawa ne daga cikin ma'aikatan gwamnati wallahi talakawa ne na ƙarshen talauci balle masu koya premier kudin su bisa haura jikka 70 ba me ya ci daga cikin wannan dukiya me ya biya haya me ya biya kudin man da zai hau inda ruwa ta rashin lahiya ta gito ya zai shi yasa ba za ka taɓa raba su da cin bashi ba har abada to ya za su yi sarayu ga shi dama idan biyansu ya zo ba za a biya su ba sai wata na gaba ya kai kwana goma sha biya kuma dole ci dole sha dole mai haya ya matsa mushi cewa ya biya haya kaga irinsu ya kamata a kula da rayuwarsu in akwai mai kuɗin da zai fidda zakka kare ya manta da irinsu da su da malaman makarantar da su albashinsu ba zai sama da shekka hamsin ko magidanci ne yana da iyali yana da 'ya'ya ya suke rayuwar wannan ebal ma wasu ma da kuke gansu suna yawo kamar suna da wadata wallahi ba su da wadata yana idan kuka tashi fidda zakka ko yin sadaka ko tallafi ko taimako kar ku manta da irin waɗannan sannan kuma hankalin mutane ya dawo game da malaman da ke karantarwa a makarantun nan allo wanda sam su ba su da albashi a sati talata ce ake kansu wanda kai musu ƙargo su karɓa wanda kai musu goma su karɓa kuma suna nan sun naci sai sun koya mai yaran al'umma annabi qur'ani sai sun koya musu karatu a haka suke rayuwa kaga akwai wanda ya cancanta a tallafa ma babu kamar irin waɗannan mutane kuma da wuya kaga suna biyan mutane suna neman taimako ko tallafi sun yi haƙuri sun ƙyale abinda ka samu su sarrafa wanda ba su samu ba su samu to kenan kaga ba duk wanda bai roƙa bane ba yake nuna mawadaci ne wannan bai yi roƙo ba amma mabukaci ne mafi matsananciyar bukata a tallafa ma irin waɗannan ina fatan mun gane ko da ko ka gashi akan abin hawa dan aqaliyar dan Niger idan ya ganka da abin hawa to kawai kai mawadaci ne haka ne ko sai ka samu mutuna a ungo yana da wata ƴan mota shi wallahi mabukaci ne sai waye gari ba da abin da zai sa motar shi ta kai shi inda zaya wannan ana kirga shi daga cikin mawadata kaga ba za kirga shi daga cikin mawadata karamci mawadaci shine mutumin da ya mallaki dukiyar da zai iya nisabi wadda ta kai nisabi da zai iya cire zakka a cikin ina fata mun gane Allah ya samu dace kenan taimakonka ya kasance ga masu roƙo da wanda suka yi shirin ma ba su nemi a tallafa musu ba shine lisa'il wal mahrum walladhina yusaddiquna bi yawmiddin wanda suke gaskatawa game da ranar sakamako shi da na tashi alqiyama walladhina hum min azabi rabbihim mushfiqun wanda su dangane da azaba ubangijinsu mushfiku na suna jin tsoro ba sa san abin da zai hada su da azabar Allah inna azaba rabbihim ghairu ma'mun lalle azabar ubangijinsu ba ababan ba, ba azabar da za amuntu da ita bane mutum ba zai amuntu da azabar Allah ba duk yadda yake kwazo da aikin alkhairi kar ya rika ganin cewa kamar ya sha ya rika sa tsoron Allah cikin zuciyarsa na kai ya azabtar da shi kuma ya rika kamnar cewa zai tsira gobe alkhairi kar ya rika ganin mun hautu da mun tsira saboda yana yin salloli yana yin zakka yana yin haji da makamantansu da ayyukan alheri ina fata mun gane hakan kai ya sa ya amuntu da azabar ubangiji a ya kasance kullun yana sa ran samun aljanna ko yana jin tsoron shiga wuta hakan ba zai sa ya yanke tsammani dangane da rahama ubangiji shi ba sannan kuma jin tsoron hakan zai taimaka masa ya rinka kokari yana yin aikin alheri ina fata mun gane والذين هم لفروجهم حافظون waɗanda game da farjinsu hafizu na suna kiyayewa ba sa yin zina ba sa kusantar zina illa ala azwajihim sai fa akan iyalinsu sukan kiyaye farjinsu sai iyalinsu imana ba sa shigar da gabansu akan a wata mace wadda ba tasu ba sai matarsu ko ya kasance a'a ba wani wanda zai ga al'aurarsu sai matarsu don ya halatta mata ta ga al'auran namiji kamar yadda miji zai iya ganin al'auran matar shi ina fata mun gane dan ya halatta ku yi wanka tare ko da ma za ku kwanta a wuri guda tare da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi wanka tare da iyalin shi kaga ko yin wanka tare da iyalinka zai sa ɗaya daga cikin ku kowa ya ga al'auran junansu kenan babu laifi miji ya ga al'auran matar shi kamar yadda mata ma babu laifi daga al'auran mijinta kenan su ne wanda suke kiyaye farjin su sai ga matayensu au ma malakat aymanuhum ko abin da dama su ta mallaka su ne bayansu da kuyangu da gare su fa innahum ghairu malumin to su a wannan lokacin ba ababan zargi bane ba duk wanda ya kusanci iyalinsa ko kuma iyalinsa ta ga al'aurarsa ko ya kusanci baiwarsa ko baiwarsa ta ga al'aurarsa shi ba abin zargi bane bai aikata laifi ba fama ne bita gawara a zalika duk wanda ya nemi ya ji daɗi ta hanyar saduwa da wata mata wadda ba tashi ba fa'ula'ika humul adun to waɗannan su ne masu wuce iyaka game da abin da Allah ya hana a aikata ina fata mun gani kenan idan mutum ya je biya bukatar shi zuwa wurin wata wadda ba matar shi ba ko ba ku yaggarsa ba to ya wuce iyaka ya wuce haddin da Allah madaukakin sarki ya masa walladhinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un waɗanda game da amanoninsu amana tsakankaninsu da Allah madaukakin sarki nasa kaɗai ta shi kaɗai da bauta kasu shirka da shi amana ta abubuwan da ya aza musu na farallai amana ne a kansu suna kiyaye sannan amana da ke tsakankaninsu da sauran bayan Allah ita ma suna kiyaye ta wa ahadihim da alƙawallan da suka ɗauka tsakankaninsu na ubangi na cewa za su bauta mu shi kaɗai shi ma suna kiyayewa da alƙawallan da suka ƙulla tsakankaninsu da sauran mutane su ma suna kiyayewa fa innahum ko walladhinahum ara'una suna kiyayewa ba sa tozartar da amana tsakaninsu da Allah ko tsakaninsu da sauran mutane walladhinahum bi shahadatihim qa'imun waɗanda game da shaidar su qa'imuna suna tsaye akan shaidar su ba sa koyi shaida yayin da aka nemi shaida in abin ya kai sai an tsaya gama alƙali a bada shaida to sukan gaye abu kamar yadda yake ba sa koyi shi ko su da abin da babu shi a ciki walladhinahum ala salatihim yuhafizun waɗanda game da sallolinsu yuhafizuna suna kiyayewa kiyaye sallah shine yin ta cikin lokacinta da kiyaye lokutanta da sanin rukunnanta da farlolinta da mustahabbanta da ladubban da su mushi sallah gaba daya shine kiyaye sallah ina fatan mun gane kaga can farko aka ce da'imun masu dimanta yin sallah ba sa yin sakaki game da yin sallolinsu ba wani abin da zai shagaltar da su game da yin sallah sannan kuma suna kiyaye sallolinsu sun san sallarsu a aikace kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah haka su ma suke yin sallah ba wai suna yin sallah bane a jahilce a suna yin ta ne karkashin ilimi sun san abin da in sun ya bata sallah sun san kuma in ta rikice ya za su gyara ta ina fata mun gane to waɗannan su ne ake ce musu masu kiyaye sallolinsu ko kuma ya kasance suna nutsuwa a cikin sallah ba sa shagalta yayin da suke sallah ba sa shagalta da tunanin duniya zamanto shi ne mafi yawa a cikin sallolinsu a suna nutsuwa suna tuna Allah suna tuna hisabinsu a cikin sallarsu ba sa rabkanuwa suna tunanin abin da shafi rayuwar duniya suna nutsuwa ke ba sa yin waiwaye-waiwaye ka duba dama ka duba hagun ko ka duba sama ko ka duba ƙasa ko makamantan haka ina ba ta mun gane wanda yin hakan wasa ne da sallah yin hakan zai sa ka rasa lada da dama a cikin sallah so da dama mutane za su haɗu sahu guda a yi sallah wani ya tashi ba da lada ko guda shi da ya sauke farali amma ba da lada har wurin Allah wannan kuma za ka ga ya samu kusanci da babban lada a wurin Allah saboda yadda yake kiyaye sallah da yadda yake kiyaye nutsuwa a cikinta da khushu'i a cikinta ula'ika fi jannatin mukramun Allah madaukin sarki ce to waɗannan da aka ambato masu sufofin na gaba ɗaya fi jannat za shiga cikin gidan aljanna mukramuna su ababan karramawa ne a cikin gidan aljanna Allah zai karrama su Allah ya samu a cikin su sai Allah ya ce famalil ladina kafaru qibalaka muhti'in 'anil yamini wa 'anil shimali 'izin ayatma'u kullu imrin minhum an yudkhala jannata na'im kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون
الله مدوكين سركيتي فما للذين كفروا قبلك مهطعين me ya samu wanda suka kafurce ma Allah madaukakin sarki qaibalaka yayin da suka fuskanto ka kai manzon Allah muhtain sai ka same su sana sauri anil yamin wasu bangaren dama wa an shimal wasu kuma bangaren hagu izin kungiya kungiya ko tawaga tawaga idan suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su yi kungiya kungiya tawaga tawaga su dimanci kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba tare da sun amfana da abin da annabi ke faɗa ba sa karɓa ba sa yin imani da shi sannan suna yi izgili ga wanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna cewa da su in dai har waɗannan waɗanga sun shiga gidan aljanna to wallahi mu ma sai mun shiga ko mu riga su shiga ma gobe an kaya sai Allah madaukin sarki ya ce ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im yanzu kowane ɗaya daga cikin su yana tsammani yana kwaɗayan zai shiga aljanna mai ni'ima kalla hakan ba zai taɓa yiwa ba inna khalaqnahum mimma ya'malun lalle musu Allah mu muka halicce su mimma ya'malun da mimma ya'lamun da abin nan da suka sani shine kenan Allah ya halicce su da dugon mani ba yadda za a yi mutum ya shiga aljanna sai in ya aikata aikan da zai sa a sa shi aljanna saboda wannan ayyuka amma yadda suke gurata da yadda suke fada suke riyawa cewa za su shiga aljanna hakan ba zai taɓa yiwa ba فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون التي فلا أقسم سكتي فلكن أنا كوتني للتوكيد تبت أقسم برب المشارق إنا رنسوا دأبنجج مفودي الرانا والمغارب دأبنجج مفودي الرانا إنا لقادرون lalle Musa Allah muna da cikakken iko da cikakken mulki ala an nubaddila khairan minhum akan mu canza su da mafi alkhairi daga gare su wanda suka kafirce din nan suna yin izgili Allah ce muna da cikakken kudura da dama in mun ga dama mu canza wasunsu da suka fi su alkhairi su mu tafiyar da su wa ma nahnu bi masbuqin da dai Musa Allah ba ababan arinjaye mu ne ba ba a shiga gaban mu Musa Allah madaukakin sarki fadarhum da haka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyale su yahudu wa yal'abu su dinga kutsawa suna yin wasanni hatta yulaqu yawmuhum alladhi yu'adun har sai sun haɗu da wannan yinin nasu da ake musu alkarwin haɗuwa da shi shi ne irin tashin alkiyam bar su kenan su yi ta izgil bar su su yi ta ba'a bar su suna ta yin abin da suka ga dama ba su ankara ba sai sun haɗu da wannan yinin da ake musu alkawarin haɗuwa da shi shi ne yinin tashin alkiyam yau mai kurjuna minan ajdar ranar da za su fitowa minan ajdar daga cikin makwantayensu al ajdar kabarburra kenan ranar da za su fito daga cikin kabarransu sira'an suna masu sauri suna masu gaugawa ka annahum ila nusubin yufidun kai ka ce suna sauri ne zuwa ga gumakansu saboda a nan gidan duniya kafirai idan suka je wurin gumakansu sukan yi sauri suna gaggawa wa zai rige shafa gunkinsa don samun albarka to haka gobe alkiyama idan Allah ya tashe su daga cikin kabarburansu za ka ga suna gudu suna sauri kamar yadda suke sauri a nan gidan duniya yayin da suka nufaci gumakansu haka za Allah zai tara su a ranar mahshar khashi'atan absaruhum gannan su gaba ɗaya sun kaskanta tarhaquhum dhilla kuma kaskanci ya lullube su gaba ɗaya zalika al-yawmul ladhi kanu yu'adun sai a ce da su wannan shine yinin da suka kasance ana musu alƙawalin shi ga su sun haɗu da wannan yinin da suke ƙaryatawa da yinin da kuma suke yin izgiri game da shi sai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا قومه أن أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون zamu shiga a cikin suratu nuh suratu nuh ita ma sura ce makkiya da take da ayoyi 28 bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce inna arsalna nuhan ila qaumi lalle Musa Allah madaukakin sarki mu ne muka tura annabi nuh ila qaumihi zuwa ga mutanansa an anzir qaumaka cewa ka gargadi mutananka min qabli an ya'tihum azabun alim tun gabanin azaba mai radadi ta zo musu annabi nuh yana daga cikin annabawan da Allah ya turo su bayan tauhidi ya gurbace a doran kasa saboda mutanen annabi nuh su ne mutanen da suka fara bautar gumaka a doran kasa kafin su duk mutanen da suka gabace su suna kan tauhidi suna kan fitra ba su canza ba su ne mutanen da suka fara canza ina fata mun gani sau da suna da wasu mutane a lokutansu wannan mutanen mutanen kirki da wannan mutanen suka mutu sai shaidan ya musu wahayi cewa wanga wannan mutanen da suka mutu ku je ku kafa batun mutuminsu a duk majalisan da suka saba karantarwa ko kuma ibada a wurin kawai ba don kuma idan kun ga wannan gumakan nasu hakan sai tuna muku irin yadda suke da ƙwazo da yadda suke bauta ma Allah kuma sai ku tashi ku bauta ma Allah kaga hadafin da shaidan ya kawo musu matattakalar ta farko a zahiri mai kyau ce amma kuma ya san abin da ya tanada na nan gaba wanda zai sa su fada a ciki na shirka da kafirce ma Allah yanayi shaidan ya musu wahayi na cewa waɗanga malaman naku ko waliyan ga naku ko salihan bayan ga naku ku je majalisansu inda wani ke ibada da inda wani ke karantarwa da inda wani ke addininsa ko kuma bautarsa sai ku yi gumkinsa a wurin a yi hoton wani nan a yi gumkin wani a wurin shi ba don komai ba saboda idan kun gansu sai su tuna muku Allah ku tuna yadda suke dagewa suna bautar Allah kuma sai ku yi haka sai suka aikata hakan suka yi gumakansu da hotanninsu yau da gobe ana nan ana yau da gobe ana yau da gobe ba a bautar waɗannan gumakan sai da aka manta ilimi gaba ɗaya jikokinsu suka zo suka riƙe waɗannan gumaka su ne alloli abin bauta ina fatan mun gane shaidan ya musu wahayi cewa ai iyayenku da kakanninku waɗannan gumakan suke bauta sai suka dinga bauta musu kuma bayan Allah to shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya turo annabi Nuh domin ya kira su zuwa ga bautar Allah shi kadai ya hana su bautar gumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim tun gabanin azaba mai raɗi ta zo musu su tuba zuwa ga Allah qala ya qaumi shi kuma annabi nuh sai ce da mutanen shi ya ku mutane na inni lakum nadhirun mubin ni kam game da ku nadhirun mai gargadi ne mubin kuma mabayyani ba komai bai sa nake gaya muku hakan don gudun hakan shi zai sa Allah ya tsamar da ku daga azabar shi ku nisanci bautar goma ku nisanci yin shirka da Allah ku bauta ma Allah shi kadai an ibudullah ku bauta ma Allah shi kadai wattaquhu ku ji tsoron shi wa ati'un ni kuma ku muni da'a ku muni biyayya kaga ababan nan guda uku su aka nema wurin mutanen annabi na farko su bauta ma Allah shi kadai na biyu su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah abu na uku su yi da'a game da annabi no da duk abin da ya zo musu daga Allah madaukakin sarki yan suka yi haka suka bauta ma Allah suka ji tsoron Allah suka yi da'a ga annabi no sakamakon shi shine yaghfir lakum min dhunubikum shi kuma Allah zai gafarta muku wani shashi na zunubanku saboda min inji su malamai suka ce nan littabi'id ce tabi'idiyya ce za a yaye muku a gafarta muku wani shashe na zunubanku wani shashe kenan zunuban da kuka yi tsakankaninku da Allah madaukakin sarki amma laifuffukan da kuka yi tsakankanin ku da ƴan uwanku na zaluntar su da cin dukiyoyinsu da makamantan haka wannan Allah ba zai yafe muku ba sai in ma'abuta haƙƙin sun yafe amma matsalar ku da tsakanin ku da ubangijin ku Allah zai gafarta muku kuma ya yafe muku wasu malamai suka ce a amin nan ana nihin taukidi ne za'ida ce bi ma'ana yaghfir lakum min dhunubikum tabbat Allah zai gafarta muku zanubanku gaba daya wa yu'akhirukum ila ajalin musamma sannan ya jinkirta muku rayuwarku ya sanya albarka a cikinta ya zuwa wani ajali da aka sanya mu suna wani ajali iyakantacce wanda idan yazo za ku bar duniya anan ne malamai suka ce ashe duk mutumin da yake yin da'a mai kyau yake jin tsoron Allah yake yin biyayya ga manzansa da makamantansu na dangin ayyukan alheri za a iya jinkirta mishi rayuwar shi a dada mishi ita ina fatan mun gane in ya kasance watakila shekara hamsin ne za yi sanadiyar sada zumunci da makamantansa na dangin ayyukan alkhairi sai a daɗa mishi a cikin shekarun shi sai ya daɗa a kan hamsin sattin da makamantansu wasu malamai suka ce ba wai daɗa su ba ne za a yi albarka za a sa a cikinsu sai zamanto ga shekarun kaɗan ne misali amma suna kwashe da ɗimbin albarka da alkhairi shekaru ne da aka yi su cikin da'ar Allah madaukakin sarki yin da'a ga manzon shi da yin kuma kokarin ayyukan alkhairi daban-daban kaga kenan an sara albarka a cikin wannan rayuwa wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi lalle ajalin da Allah madaukakin sarki yake sawa idza jaa idan har yazo la yu'akhkhar to ba a jinkirtar da shi law kuntum ta'lamun inda a ce kun san haka duk abinda Allah ya sa na ajali na cewa wani zai lokaci kaza in lokacin nan ya kai ya kare to ba a jinkirta masa a wannan yinin za a ɗauki rayuwarsa ina fata mun gane duk abin da Allah ya sanya mu ajali misali rayuwar mutane ce ƙarshen duniya ne in wannan ajalin ya zo Allah baya jinkirtawa kana Allah sai ya karɓi rayuwarsu in rayuwarsu ce ko ko Allah sai ya tashi alƙiyama in ajalin da ya sa mata yazo shine inna ajalallahi idza jaa la yu'akharu law kuntum ta'lamun ina kuma nan kamata mu dakata amma ku faɗa daidai Allah sami tarayyar lada kuskure ko makamacin haka Allah ya fi mana gaba ɗaya assalamu alaikum fiye kiyaye yau sautan da shi ma duka ya kiyaye sauti shi ma ya kiyaye sauti